الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadithi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin hadithi na talatin da ɗaya a cikin wannan littafi wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 32. Ƙwalal musannifu rahimahullahu ta'ala, Malam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce, Alhadithu thani wa thalathun, hadisi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka an abi sa'idin, wannan hadisi an amso shi daga baban sa'id shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri shine Sa'ad dan Malik dan Sinan al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Sa'id al-Khudri yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la darara wala dirara wato a cikin addini na musulunci la darara babu cuta wala dirara kuma babu cutarwa wato addini bai baka damar kai ka cuci wani ba ta kowata fuska cikin fuskoki bai baka damar ka daki hancin kowa ba ka yi kasuwanci da mutum amma ka daki hancin shi a matsayin shi na ɗan ƙauye da ya shigo binni to bai baka damar ka daki hancinsa ba ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa wani idza baya atafa qulilla khilabata hadisin abdullahi dan umar wani dan kauye ne ce ya rasulullahi inni ukhda'u fil buyu ana ta yaudara ta a cikin harkar kasuwanci ana kasuwa da ni amma daga karshe sai in zaman to ni ne na kwantiki da Allah ce duk wanda za ku kulla kasuwanci da shi ka ce mishi la khilabata ba saran baka kuma ba da kalhanci saboda wannan shine bai al muslimin muslim bai al-muslimin muslima cinikin musulmi da musulmi dan uwansa shine ba yaudara a ciki to addini bai baka damar ka cuci wani ba duk ta kowace hanya ka cuce shi da bakinka bai baka damar ka cuce shi da bakinka ba ka cuce shi da idanka bai baka damar ka cuce shi da idanka ba ka cuce shi da hannunka bai baka damar ka cuce shi da hannunka ba sannan kuma haka na addini bai baiwa wani damar shi ya cuce ka ba wannan sunna idan muka ɗabbaka ta ta ma'aike alaihi salatu wasalam in kai ka kame daga cutar da wani wani ya kame daga cutar da wani wani ya kame daga cutar da wani sai mu waye gari mun zamanto amintattu ga junanmu kana nan baka nan ka san za a kiyaye maka mutuncinka ka je ka za ka yi kasuwanci ka san mutum ba ka san shi ba ka san ba zai wadare ka ba ka zo ka za ka si sulla ka ce mai rukun caji nake so mai kaza mai kaza nake so shi kenan sai ce wannan garanti kake da in dai ba kone ka sayan ba za ka bude ka ganta da haifun ce ko sai ka yi sati in dai afel ne kadai za ka dinga yi shi kuma ya sani afel kadai bai wuce ta maka awa goma ba amma ya ce sai ka yi sati to ka ga ta dalilin wannan shi ma kai ma an ka tashi za ka sai da ta sai ka kara kwana uku ma kai ka ce sai ta kwana goma kwana goma lokacin da na siye ta ni na rena ta da fara to amma yanzu wani uzuri ne ya girmo mana amma ba dan uzurin wannan da ya girmo ba abin da zai sa sai da salulan nan ai sallan nan dadin ta nake je za ka har kukan zuci nace saboda rabuwa da rai da ita kai kuma farin cikin zuci kake kai ta koda ta a wajen mai mai sai shikenan ka sa ce to da Allah sai mai ita jika 80 ka ce a a ai ni ma waje na abin da take na gaya maka jika 130 na siye ta dan kai ne ba da 110 kai kuma jika 70 ka siye ta saboda kaga wani bujajje ne ya zo shi daga tabara da shi ya samu kudin shi kawai bai san kimar kudi da sauransu yanzu zai shiga garin su ka nuna mashi cewa to wannan a garin ku babu irin ta fa kai ta zuga shi ka ce ni ma 130 na siyo dan ka nuna mun kana son ta ne ba na 110 yanzu wannan da karhancin da ka mashi kai ku so kake kawai Allah ya kyale ka bi hada ka da wani azzalimin kai ma kai ka cuce shi wajen kai ka sai ta 70 ka sai da mishi 110 ko ka ci 40 a gure shi to kai ku sai wani ya ci 100 ma a kanka 100 wani zai ci a kanka lokacin da ya zamanto ni ba na kiyayewa zalimtar ɗan uwana ba yanda za kuma in ce ni kuma duk wani dun wayo na ko sai Allah ya haɗa da wani wanda shi kuma ya fi ni wayo sai ya hau kaina za a gani mutum wani lokacin shi gani yake kullum shi mai wayo ne a sama yake sai wata na ayi wata gamawar sai ga ashe shi na shi wasa ne sai ga shi jika arba'in jika talatin ce yake ci zama ɗaya an buge shi miliyan guda wala ya zo shi yana zazzabi amma da in ya yi bugar in ya zo shi dariya yake ya sha kafe ya siyawa a bakan shi kafe ku sha kafe sai da ɗarmewa da sauransu amma zai ya zo shi ya yi sallama a gida kowa ya ce karkuwa mu magana tun wanda ya shigo kala kwarkwara mu ɗaki na ya je shi kaɗai yana kukan zuci to in dai ba za mu kiyaye ba doka la darara wala dirara ko babu cuta babu cutarwa kai kada ka cuci kowa kowa kuma ba zai cuce ka ba amma ya zama tun duka kowa wa kazalika walli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubuna kana matsayinka na sama a gidanka ma ka sani zalunci kake kan ka wuto unguwar wannan gidanka ne fa amma a cikin zalunci kake ka shigo da kaza a hannu sai ka siyo mangoro a hannu a cikin bakalle da sai ka ba su ga wannan ku shiga gida da ita ni ma zan shiga ɗaki na da wannan mangoro ne na siyo muku ni ma zan dan shiga in taba kai baka ce ga mangoro ne sun ga dai makalle da ce guda biyu ka siyo mangoro kuma la Allah mata sun ta yi girma saboda ya ka ciko su dala ɗari ka siyo musu kai ku ka siyo kaza ta jika biyu da rabi ita karama mangoro na dala ɗari tak ne da ka ce ku ku shiga da wanda ni zan shiga da wanda gida amma baka kawo a rike a kaki shiga da naku ɗaki shi kana ka yi sauki ka je ka sa ɗaki lokacin da zaka ce ya kariye ɗaki wa ya kariye ɗaki ka kunna banti in aka yi kufiyar sai in kana da wata banti wanda take ba ta da ba da wuta take aiki ba mai sharci za ka yi aiki da ita amma duk da haka a haka gani kake kuma in ka wato gida alhamdulillah je kasuwa ba ta yi daɗi wala mangwara aka siyo kawai a yi haƙuri ni ma dai shi ne na sha ya kuma ce a zuwa maka abinci ka ce wala mangwaran nan da na sha ya ishe ita ta raka mai gida yanzu mangwara hali ya zama abinci ya ce to mukin san kasuwa wani lokaci in ta kulle kuma cin komi ma wala yan kasuwan na wani lokacin haka suke dabara kawai su zo su tafi kalle da su guda biyu ita uwar gida ba za ta bincika ba da ce kawo a taɓa nakan a gani eh in ya damƙa wa carjin kowace dama da kwaskwari ma ta ƙarshe take da komi ta wannan gata da tsire da sauransu ta ko wannan ya siyo da fino maga da sauransu ya kawo ya zuba guda ji a raba yara ni ma zan shiga da wannan cikin daki ya je ya buɗe daga shi kawai sai Allah to kuma yanzu mutumin da yake wa iyalin shaka kai kake tunanin cewa ungosu aka damka mai shugabanci bai halaka wasu yau musu suminti yana zubda musu an ce ya kawo shinkafa ya zuba musu ya kawo suminti ya zubda kuma ya ce aiki ne zai a gidan shi mutane sai dai su dinga gani shi yasa in dai ba za mu kyautata ba ko din yanda za mu niyya kai wala in dai zaka kiyaye dokar Allah to sai ya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta ka da sauran mutane amma in ya zama to ka ce to ai din yaran zamanin haka suke mu ma in ba haka din ba haka nuna musu da mun karanci zamanin in mutum ya maka kan kara kai i mishi na ic gobe ba zai maka ba kai kaga ai baka kyauta ba a matsayin ka na wanda manzo Allah ya ce wa ta'fuwa amman zalamaka ka daya kafa ga wanda ya zalunce ka kuma yanzu kai ne za kake famar ka ya zalunci ma ga wanda bai maka zalunci ba sai mutane sai ana musa kai ana koya musu darasi zalunci shine darasi ka je makaranta amma kuma ka koyi zalunci wannan hadisi ne kyakkyawa ibn maja ya rawaito shi da al-imamu daraqutni wa ghayruhuma da waninsu musnadan wato halin kasancewar shi yana abin jinginawa zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam warwahu malikun fil muwatta'i al-imamu malik ya rawaito wannan hadisi a cikin muwatta mursalan a matsayin hadisi ne mursal wato hadisi mursal shine wanda tabi'i yace annabi ya ce shine hadisi mursal an gane da kyau tabi'i ya ce annabi ya ce wanda hadithi mursal yana ɗaya daga cikin aqsamul ahadithi dha'ifa aqsamu al ahadithi dha'ifa nau'i nau'i cikin hadisai masu rauni al mursal al marfu'u bi tabi'i aw dhi kibarin aw saqat rawin qad hakau ashharu hal awwal thumma al hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu wa radduhu al aqwa wa qawlu al akthari ka shafi'i wa ahli ilm al khabari kamar da al'imamu suyuɗi ya faɗa a cikin alfiyarsa fi ilmi al'asar. an amri bin yahaya daga amri ibn yahaya almazani ana abihi ya juyo daga babansa yahaya almazani anin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya juyo daga ma'aiki shi kuma yahaya almazani bai juyo daga ma'aiki ba fa asqaba aba sa'idin a cikin muwatta al-imamu malik ya sar yadda abu sa'idin al-khudri cikin isnadin wannan hadisi walahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'dan wato wannan hadisi yana da kai hanyoyi wanda sashen wannan hanyoyin yake karfafa sashi wato hadisi ne hasanul lighairi saboda hasanul lighairi shine alhadithu da'if idza ta'addada turuquhu ad-da'iful munjabir da'ifi wanda yake mai doruwa akwai da'ifi wanda baya doruwa mun gane الحديث الثالث والثلاثون حديثي نتلاتين دا أكو عن ابن عباس رضي الله عنهما وانا حديثي آم سوش دا أبو العباس عبد الله دا عباس يردل الله تقال تبتا أغريش شيد ما هيفنسا عبد الله دا عباس yace hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yace law yu'dan nasu bi da'awahum da a ce za a dinga baiwa mutane da zaran sun yi da'awa a ba su abin da suka yi da'awar da zaran kawai mutum ya ce wallahi alhaji da kun san shi ko eh mun san shi to akwai kuɗi na a gurin shi miliyan talatin kawai da za a ji a kwato miliyan talatin kin na a wajen wannan mutum ko kuma wani da kuka gaishe yana yawo hankali kwance ko ai babanmu ba kun ji ba an ce babanmu tare su ne aka yi a hanya aka musu washi ko to ai su wani su ne suka mushi washi da suka mushi washi ai su sau kwashe dukiyarsu ma su ma ya kamata a ce a kashe su to da a ce kowa mutane za a dinga ba su abin da suka yi da'awa da zarar sun yi da'awa a ɗauka a ba su ba tare da an yi bin diddigi ba mazala ya ce ladda arijalu da waɗansu mazaje da waɗansu mutane maƙiya Allah da sun yi da'awar amwala ƙaumin wa dima'ahum dukiyoyin waɗansu mutane da kuma jinanen waɗansu mutane da kawai wani in talaucin shi ya matso shi kawai sai ya zo shi ya samu ni ce wallahi wane kaga dai wane da yake facaka da kudin nan ko wallahi kudin babanmu ne baban ko yi wallahi kudin babanmu ne ayo mu inda a ce mu baban ya dora dama sai da muka ce mishi baban ya dora mu akan hanyar kasuwancin nan yace ai shi ya yarda da Alhaji wane to amma yanzu kaga abin da ya saka ya tamu da shi yanzu sai ka je gurin shi ma ya nuna bai san ka ba eh kudin ku ne wannan wallahi kudin mu ne duka kawai inda za a je a mai shi kuma a mashi tashen dare a kwace kudin nan kaga ai ba a kyauta ba hallo in wani yana so ya kauda wani daga duniya sai ya ce ai wane da kuwa gan shi dan ta'adda ne kawai diba ya ce ai suwana suwana ma lokacin da aka ce an tare su a guri kaza an yi kaza ai shi ne shi ne eh a je a kashe shi to ma'aike ce da waɗansu mazaje maƙiya addini maƙiya Allah da sun yi da'awar dukiyoyin waɗansu mutane sun ce nasu ne annan kuma da sun yi da'awar jinanayin waɗansu mutane akan cewa ya halitta a zubar da su saboda su ma sun zubar da jinin waɗansu zala ce lakinil bayyinatu alal mudda'i sai dai kawa shaida shaidu akan wanda ya da'awar cewa wannan abin nashi ne kai da'awar cewa kana bin wani miliyan talatin ko to ina shaidinka ba takarru kaɗai za ka ɗako ba wani lokacin takarru ma na goge ne ka zo ka da mutane wanda lokacin da za ka ɗauki miliyan talatin ɗin nan ka bashi ka kafa su a matsayin su ne shaidu naka shi ma mutanen shi da ya zo a matsayin su ne shaidu nashi kana bin shi miliyan talatin ga mutum biyu a ɓangaren ka ga mutum biyu a ɓangaren shi in shi alhaji ya ce baka bin shi kuɗi shi kenan ka zo da waɗannan latijawa ɗin amma lattijawan maho yanzu siyansu ake hannu yanzu siyansu ake da mere ma da macece ma shari'a ake ba da mere ba yanzu wata shari'a ce aka yi kwanan baya wani alhaji ne aka biyo shi kudi a wani alhaji ne ya rasu mai kudi ne kuma alhaji kawai cikin abakan tafiya yanzu akwai wata laya sai ɗaya daga cikinsu da aka je za a binne alhaji shi yana ɗaya daga cikin wanda suka shiga cikin rami saka alhaji to sai saka inda ya lara tana ƙasan kan wannan alhaji a cikin kabarin za a kira shi amma kuma ya amsa imam malik haka ne ko aka yi haka nan eh eh aka zo aka yi haka nan kawai bayan rasuwa kawai da kwana ɗaya kawai wannan mutumin ya zo da kaya na kirki ya zo ce ai mun yi harka ta kuɗi da kuɗi da alhaji ga kuɗin da nake bin shi hudu kuɗi mai kuntan kuɗi a ce yana bin alhaji ya ce amma shi yanzu baya so a ce yana bin shi amma a je kabarin shi a tambaya shi ce shi ya yarda a je kabarin shi a tambaya shi saboda ya sa abin da ya shirya ce ku ce alhaji wani shi kenan aka je da ɗaya shi da komai ba shi mai magana ba aka ce alhaji ce na'am wani alhaji wani ya ce na binka kuɗi ya ce ƙwarai ku a bashi abi ne aka sace maimaita ya ce ƙwarai ku a bashi abi ne aka dawo su suka ce ba za su ba da kuɗin nan ba eh suka ce ba su yarda ba wani abu aka je kotu a nan maraɗo ba a nesa ba wallahi nan maraɗi eh nan maraɗi ma malik a nan ku wallahi nan maraɗi aka yi shari'ar yanzu aka je da aka je kotu juju shi kenan da aka gaya mai shi kenan ga yanda aka yi ga yanda aka yi shi kenan aka zo ya ce ta wannan shari'ar akwai wani wanda shi ma abokin shi ne juju tare suka yi karatu da shi amma shi ya fi shi lakantar abin ya ce a yi haƙuri gobe yake hawa shari'a na shi da yi ta yanzu juju da ya zo shi washe gari ga alhaji ya zo kiran da kaya da kirki a jikin shi kawai yana bin wannan eh eh bai wa dalilin dama da ya zo shi ya ce ya aka ya ce eh gashi gashi cinikayya ce suka yi harka ce ta kuɗi da kuɗi suka yi da alhaji amma kuma shi yanzu da ya rasu babu shaida amma shi ya yarda a je kabarin shi a faɗi a ce yana bin shi ko bai abin shi a ce an kare mu je kabarin aka ɗauki ɗiyan shi da shi wannan a mota aka je shi eh da juju juju aka tahi da shi da aka tahi da shi ya ce a mishi magana ya ce ani ba ni zai yi magana ba cikin ɗiyan shi a samu aka yi ya amsa eh a bashi abin ya ce to an kare a kamun helo da hotel shi juji ya ce a tone kabari sai a tone kabari ya ce a'a ba sai an tone ba kawai tun da dai kun jawo ya ce a'a ni ma yanzu nima akwai tambayar da zan mishi ya ce nima akwai tambayar da zan mishi kuma ya ce in dai har zai ba da amsa ya ce nima akwai tambayar da zan mishi ha kawai ba sai an tone ba ya ce a'a ai sai an tone aka tone kabari ana ɗago shi kawai ga laya na ƙasa shi kenan sai ya ɗauke laya da ya ɗauke layan a ta ya ku hudo shi hili da aka hudo shi ya ce to a mashi tambaya na wani wani na bukatun da shi kenan sai ta yi to za mu haɗe da kai a can gida ya aka yi da ƙarshe da yauwa shi jujin ya ce shi jujin ɗaya ya ta yi wa babban ya ce to na barka da shi kai yadda ka gada ma da shi eh da shi alhajin ba ya ce ai to fitina da wani lokacin ba in mutum zai zama to juju dole ya zama to waye kai dai baka taba ganin mutum ya mutu a mishi magana ya ba da amsa kuma yanzu ya ba da amsa to lalle akwai biya kasan kado shi alhaji ya kiyarra a tona kabari ta a shi ma shi yasa a tona ce ka ku fere mun yana a kala a taba kala a taba ya ce a fere kuma da ma tambaya yi suwa suwa suka sa shi kabari ya ka ce da shi kin wannan kin abokin da shi da ya ce an kare ya ce sai an tone mun shi to ya ta haka ce rayuwa yanzu ka ga yanzu da ya da'awa da a ce alƙalin ya ce yau to kuma tun da dai har shi wanda ake bin shi bashi ya amsa shi ya amsa shi kenan a wuce gurin ku biya shi kawai yadda kuma in kun ce ba kun biya ba bashin da ake bin ma'ahinku kuma wannan kuma tsakankanin ku ne da ma'ahinku ba ku so ba ma'ahinku ya huta yake da ce ai da shi za a je kabarin kowace shari'a da dare za ga aka ce kuma aka tona kabari ga laya an hudo ta wal yaminu alaman ankara rantsuwa kuma tana tabbata ne akan mutumin da ya musu wanda ya musu ya ce abin nan lalle nashi ne yanzu idan mutum abu a hannun shi yake wannan hular sai wani ya zo ce tashi ce yanzu shi abin da ake nema a wajen shi ne ya kashe du mun gane da kyau to shi kuma wanda hula take hannun shi me zai yi na ya tabbatar da cewa hula ta shi ce shaidu zai kawo a a ba za ta ba kai je ka kawo shaidunka wanda suke nuni akan hular wannan takaci to shi da aka ga abu a hannun shi an ce ba tashi ba ce to rantsuwa zai iya ce wallahi wannan hula ta ce ba tashi ba ce shi wannan na hudu to amma akwai lokacin da ake yin alhukumu bil qara'in alqali ya hukumu alhakimu bil qara'in hukumci da alamu wanda suke bayyana mun gane da kyau wannan kuma alkalai masu hankali sun san yadda ake yanzu misali kaga mutane guda biyu ɗaya da hula a kan shi yana gudu kuma da hula ɗaya a hannun shi sai ga wani wanda ka saba ganin shi kullum da hula a kan shi ya kaɗo da gudu ba hula kan shi na hula ta ce ku amshe muna hannun shi to yanzu wannan ka ce kowanne sai ya ka hujja ya ka shaidu shi in dai mai hula ga hula biyu a hannun shi ka taba ganin mutum da hula biyu a hannu da hula biyu ɗaya a ka ɗaya a hannun shi shi ko wanda an saba ganin shi da hula ka ga yanzu wannan a ce ma wani sai an kawo shaidu shi wancan a cikin shi ina shaidun ka aka wannan hula ta ka ci ba shi da shaidu yanzu wannan wanda aka ga ya kaɗo da gudu ba ku saba ganin shi limami ne ba ku saba ganin shi ko sauki yana yi amma ko ganin shi ya kaɗo da gudu kuma kai ba hula ko daga kowane gida ba za ka tarra shi ba hula wata rana a zamanin tabi'ai irin haka ta faru wani sai ya ci kudin wani da ya ci kudin wani aka zo ya za a yi ina kudi ya ce a shi ai baya bin shi ba shi ce baya bin shi ba shi ya ce eh to shi kuma yadda ya ce ta yi sun yi mu'amalar da shi ne a wata bishiya bishiyar da aka yi mu'amala da shi shi wanda ya rasu a dukansu dare daya ya kawo kara ya ce ya ba da ana yana bin wani bashi ya ce baya ban shi bashi ya shi alkali ya tambaye daya ya tambaye kai a ina ne ka bashi bashi ina shi ɗinka ya ce a tsakanin ni da shi ne kuma ya race ta sa da bashi ina ne ka bashi bashi sai ta yi a gurin bishiya daidai cikin daji ne wajen wata bishiya ce ita kai ina ne ba yace ƙarya yake ne bai ba ni bashin komai ba ya alƙalin ya tayi wa shi wanda ya bada bashi yace zaka iya nuna mun bishiyar yanzu inda kuka yi alƙawarin zaka bashi abu ya ce eh mu je nuna sai ya hada shi da wani ya ce ku je nuna maka bishiyar shikenan alƙalin yana zaune can an jima sai yake ta sun jima ma ba su dawo ba kawai sai shi wannan kin mutumin sai ya ce ai yanzu ba sun isa ba can to kaga ina ta ayin zuwa su yi zama can kenan ya san da magana eh sai ce to hudo mishi abin shi gaba shi ai shi ta da hikima in alkali ya zama to ba shi da hikima sulku ne kowane lokaci sai ya ga zahiri ido da ido sannan zai yi hukunci akwai matsala akwai alƙara'in wannan ibn yana karanta littafin al-turuqul hukumiyya na ibn al-qayyim al-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya ya kai ya kawo misalai da dama wajen abin da ya shafi inda mutum hanyoyi na tabbatar da hukunci a cikin abin da ya shafi wato jagoranci bangaren shari'a shine akwai abin da in kai kaɗan ko za ka iya ganowa mai gaskiya da marasa gaskiya annabi dawud alaihi salatu wassalamu a zamanin shi mata ne guda biyu da babba da karama kowace tana da ɗa yanzu kawai a cikin daji kawai kirke ce ya zo ya kama ɗan babbar ya cinye yanzu kuma ya rikice ya ɓarke tsakankaninsu ita babba ta ce ɗanta ne mai rai ita karama ta ce ɗanta ne mai rai ɗan babba ne kirke ce ya cinye sai ka wajen annabi suleiman aka zana zance ita karama ba ta iya magana ba saboda yarinya ce ita kuma babba saboda ta gajiya ta gayo ta zana zance annabi suleiman ne annabi dawud ya ce wa karama ce bacci da hankali wannan ce za ta miki karya bacci ɗanta ki bata kawai ki ɗanta ta bata tana kuka sun huto za su wuce wajen annabi suleiman annabi suleiman ya kira wasu ya ne aka yi ce gashi ɗana ne kuma yanzu baba ya ce amma a bata ɗanta ita ta yi ɗana ne ƙarya take maka ai shi baban naka ai mun zana zance ya ji na fita gaskiya ce an kare to ku kawo ɗan ita ce kallace shi ne da ke aka kawo shi annabi suleiman ya ce kai a komai kowa a raba shi gida biyu kowa a bata rabi su ta yi zaune ita babbar hita ta da ya yi ma to ya karama ta ta a la ta fa'aliyar habuka la huwa bunwa a kala yanka shi ɗanta ne ya ce ke munafuka ce da ko ɗanki ya mutu kuma yanzu aka raba shi biyu kowa ya asara ke ko kika ce da ya yi ma tana cewa da ya yi ma shi ke ne ta na karaman ne fa ko babu hilu sugura yana cikin bukhari da muslim hadisi hadisin abu hurairah ne da zaman lokacin ba sai an ce baka je ka kawo shaidu wacce ya je ya kawo shaidu akwai lokacin da kai tsaye zaka iya yanke hukunci in kaga abin ya kici ya ki cinyewa ka ce to ai kaza wanda ya sallama ce eh ai ya gane cewa to wannan kenan shi in ma sadaka za a yi da shi ya ce eh ai a rabu da shi dai to ka san ba nashi bane wanda ya taurare ya ce nashi ne ya ce shi ya yarda kawai a ba ita karamar ta ta a ba ta ɗanta ne a ba babbar nata ne a huce gurin ta to wannan nata ne mace bayan da za a yi ma'aji yana gani a yanka ɗan shi amma ita da ke ba za ta bai ta ta eh eh a yi haka ɗin kowa ya samu nashi rabin tun da dai ta ƙiya ya ce to shi kenan ke karama ke za ki rike da ɗanki mun ga da wannan hadisi na hasan الإمام البيهقي يروي توشي وغيره دونس هكذا كما هكا وبعضه في الصحيحين wato shashi cikin wani hadisi na Abdullahi dan Abbas yana cikin Bukhari da Muslim abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik